والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna sinaba yau muna goma ga watan sha'ban hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 24 ga watan uku miladiya 2021 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin farkin sunayensa muna cikin wannan littafi الفوز العظيم والخسران المبين wanda bayani ya gudana da dama yau za mu tashi al-mabhas al-hadi wal 20 ko fazamu ahli al-janna wa zabaniyatu ahli an-nar wato yau za a yi magana akan masu yi yan aljanna hidima waɗanda suke kaiwa su komo saboda yan aljanna su ji daɗi muna fata Allah ka sa muna cikin yan aljanna sannan kuma za a yi maganar zabaniyatu ahlin nawa su kuma waɗanda aka sa su ma'aikata ne masu tura yan wuta cikin wuta waɗanda aikinsu kawai su azabtar da yan wuta Allah ka tsare mu daga gare su Allah ka tsare mu daga shiga wuta awwalan khadamu ahlil janna wa khazanatiha masu yi ma yan aljanna hidima da kuma waɗanda su ne masu tsaron gidan na aljanna shine khazana biha qala Allah ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiha khalidun yan aljanna yutafu alaihim bi sihafin min dhahabin wato ana zagayawa wajen 'yan aljanna akan zagaya su ko ta ina bisa hafin da wasu farantai min zahabin waɗanda an yi su ne da zinariya duka da zinariya wa akwabin sannan da wasu kofuna kuma ana yawo wanda akan farantan kenan kowane faranti gashi cike da kofuna ciki wa fiha ma tashtahihi al-anfus a cikin wannan kofunan kowane kofi akwai duk abin da rai ke so duk wani abin da rai in ya gani zai ji in ya sha in ya taba shi zai ji daɗi yana sha'awar shi to akwai a cikin waɗannan wurare wata lazzul ayun da kuma abin da in ido ya gani zai ji daɗi ya kalla zai murna to akwai shi a cikin waɗannan bayan haka nan bugu da ƙari ko ko ƙari da wannan ai ba bugu ba ne ko sai dai a ce kyauta da alawa kenan ko ga kyauta ga ƙari sai a ce wa an fi khalidu sannan kuma in an shiga za a zauna ciki har abada wannan kalman ta fi aljannan ma daɗi dan aljannan in an ce za a shiga kuma wata ran za a fita wannan zai sa ta zama munan zai sa za ka ji alaman daɗin ya ragu amma bayan an ce ma za ka samu abin da kake so za ka ga abin da kake so kuma ka dinga gani kenan har abada wannan ya ƙara ma aljannan daɗi ina fata an gane Allah ya sa muna ciki وقال تعالى ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كاغة أنفدي ذهب ننكما من فضة دن ينون أبن دبن دبن كلا كلا ني أبو بوانا لا أزاقيا دسو ana zagaya masu kenan su 'yan aljanna ana samun ma'aikata ko yara su zagaya masu hidiman nan bi aniyatin min fidda da wasu masakayya kore na zuba abu wanda an yi su ne da azurfa wa kawabin sannan da wasu kofuna kuma waɗanda kanin kawariran su waɗannan duka an yi su da kawari ne wani nau'i ne na gilashi na daban ba irin na nan ba ne domin shi can da azurfa aka yi gilas din kawariran min fidda wannan an yi su ne da azurfa gaba ɗaya ƙaddaruha taqdira sannan an tsara masu abin suna amfani da shi an ƙaddara masu shi suna sarrafa shi yadda suke so an yi masu komi an tanada saboda su haka komi na tafiya yadda suke so haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su sai yadda suka yi kawai jin dadi a wurin ba iyaka wa qala subhanahu wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun sannan yara sukan zagaya cikin wajen 'yan aljanna waɗanda haka za su zauna a yaran saboda can ba haihuwa za a yi ba ba wahala ba komi to suna buƙatar yara su rika zagayawa su ne masu hidimomi wannan har abada haka suke idza ra'aitahum idan kaga waɗannan yaran saboda kyau asibtahum lu'lu'an mansuran za ka yi tsammanin kamar wani lu'ulu'u ne wanda aka watsa ya baje ko ina yana ta kyalli haka yaran suke idan sun bullo ko ta ina haske za ka gani saboda yaran nan masu zagayawa cikin yan aljanna su bi ta nan su kai kaza su bi ta nan su kai kaza su ne ke zagayawa ko ta ina kai ka ce lu'ulu'u ne aka zubar yana kyalli ko ta ina ya fito ko wa qala subhanahu wa yatufu alaihim ghilmanun lahum yara waɗanda yake nasu ne wasu suka ce yaran aljanna wanda yara waɗanda suka mutu yan ƙanana sai a ƙare masu kwalliya don a inganta su su dawo su shiga cikin aljanna suna yaransu a yi ta kallo haka ana jin daɗi wasu kuma suka ce a'a an yi su ne da aka ce lahum an yi ne dan yan aljannan kawai a can aka yi su suna ɗan yara ƙanana su ta zagayawa saboda ana ganin su ana jin daɗi ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce lu'ulu'u ne wanda ke cikin kwasfar shi ba a bude shi ba sai ran saboda haka bai yi kura ba bai sha iska ba yau aka bude ka ba ƙarya ko ta duniya ce aka yi wani lokaci in dai sannan aka bude ta sai gaga kyau sai dai daga baya ka daina yanzu ka kalli amarya ran da za ka yi ta in aka ja kai wannan shafe shafen aka shashafa aka shashafe ta aka shashafe ta malam walai muka za a wala sai bayan ta gaba wanke wannan abu ka zo kana shakka kana shakka an shake ce kau to ranar biki an je an biya wasu makudan kudi an mata an kara mata hanci an kara mata wani yau an kara wani abu an kara oh sai bayan ta zo an kara gashi an kara duk inda ba tudu an sa shi a yi tudu sai bayan an zo an kwana bakwai a gane a shekariya ne amma sadda aka yi shi na sai kaga ya kyau aka ja ka shashafa ta aka shashafe mata hoda irin wannan ƙaryen da suke mai tsadan nan har da 'yan matan amaryan za ka ga wasu kayan ƙari ne amma a ranar bikin nan malam duk za ka ga an masu kwalliya to haka kuma rasalla kaga rasalla ko kuɗe ce ita to iyayenta za su ce ke kuɗe yau sallah ce kuɗe yau kuɗe wani ma bai san kuɗe ba ba ka kuɗe wata kuɗe ce a ranar sallah za ta yi wanka sai za su kace ka kiyaye zaben budurwa ranar buki ko ranar sallah in ba haka ba ka zabo shi ne kai ranar sallah sai za ta yi wanka ranar sallah da kullum gurma dai take kullum gurma dai to yau sallah dole a sa ta yi wanka dole sai guri yau ta yi wanka da tsiya to to gurma ɗin ba ba ku sani ba ga ga jiki malami ya ta dare ya ce gurma dai na kuɗe ɗin shi ma ko to ni ba zan zo nan shi ba gunda wannan eh kazama eh eh to kazama idan to shike da kaji an huta wai kazama kudda kenan ba ruwanta da tsafta ba ruwanta da komi kazama ce ta kudda ce amma ranar abin nan ranar sallah ko da za a bikin kawarta sai ta yi kwalliya in nan garin ne ma zuwa ake gidan kwalliyan na daban a je tsayo kwalliyan a masu kwalliya don ba ta ba ran nan ka zaɓo shirme duk ran da ka ta ɗauka ka ne ga ba ka bane kaga duniya ce an mata kwalliya ita da to wannan mai gushewa ne da an zo to can kau idan an je abin nan haka yake abadan sarmaji sai dai riga karuwa ma ba radda abu zai ragu a aljanna sai dai rai karu kuma abadal abadi sarmaji aka ce sarmaji to infinity farar in ka dauki farar ka ce ka maida shi su haɗu ba inda za su haɗu farar bai taba zuwa ba infinity haka za a tafi babu babu karshe kullum sai dai karuwa karuwa take karuwa ake kamar yadda ita ma azaba kullum karuwa take Allah ka tsare mu haka abin nan ne in an shiga can an ji wahala ta gobe wani wuri za a canza Allah ka tsare mu daga shiga azaba to haka su haka za a yi a ba su koyo shi suna nan wa qala ta'ala fi sabiqin Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana akan waɗancan da muka yi magana cikin suratul waqi'a aka ce was-sabiquna sabiqun akwai waɗanda su ko sun tsere su waɗannan sun tsere ma kowa tunda an kasa mutanen kashi uku akwai ashabul maimana ashabul mash'ama sannan wasabiquna sabiqun to waɗannan asabiquna sabiqun din aka ce ulaikal muqarrabun waɗannan su ne waɗanda suke ake kusantar da su zuwa ga Allah tabaraka wataala ko kuma abin nan din su ga sunan sun zo domin za ku ganin na makaranta da aka zo aka ce ga wasu aka ce wannan bai kamata su zo kusa da Allah ba tabaraka wa ta'ala bai kamata su zo kusa da aljanna shi ba to waɗannan su ne waɗanda suke kusa kusa fi jannatin na'im suna cikin aljannoni na ni'ima waɗanda na jin daɗi ne sullatun min al-awwalin aka ce jama'a ne da yawa daga mutanen farko wa qalilun min al-akhirin yan kaɗan ne daga jama'a na ƙarshe babu yawa daga cikin su waɗannan dai akwai maganganu malamai sun yi maganganu da yawa kai ba muhallin shi bane nan ala sururin mawduna suna kan gadaje waɗanda aka shishirya su masu bisa malam za su hau gadajen nan kowa yana kan gadon shi mun yi magana kan gado wanda ke cikin wurin kwana katifa shi ma idan aka ɗauko ta aka wurgo daga saman gadon sai ta yi shekara ɗari tana wulwurawa sannan ta zo ƙasa mutaki na laiha mutakabili suna kishishin gida kan gadajen nan kuma suna fuskantar juna ba mai juya ma wani baya ya tufa alaihim wuldanun mukhalladun yara waɗanda suke ƙanana waɗanda haka suke har abada suna zagayawa tsakanin suna ba su abubuwan sha da akwabin da kofuna wa abarika da kuma waɗannan jog jogs waɗanda manya-manya wanda su ne abin ke ciki da yawa in ya ƙare a kofi a ƙara zubawa in ya ƙare a ƙara zubawa wa kasin min mayin sannan da wata kofi kuma cike ita wannan daga wani marmaro ne mai daɗin sha wanda yake na giya kenan wanda za a sha in ce an ce ka'asin to giya ce mai daɗi wanda za a sha la yusaddauna anha ba a ciyon kai in an sha wannan giyan ba ta sa ciyon kai ko damuwa wala yunzifun sannan ba a buguwa in an sha ba wanda zai sha ta ya bugu ga ba ta sa ciyon kai ga ba ta ba a buguwa wannan ko dan ma haka ya isa mutum ya gano ashe giyan nan ta duniya banzan giya ce babu ce banzan abu ne ga wari na farko ga in an sha ta sa ciyon kai ga ta sa mutum ya bugu ya rashin mutunci a inda ba zai yi ba inda bai sha ta ba ya bugu in sai je wani wuri shi ke nan tunda ya bugu sai je mutane rashin kunya ya fi tsari a tsaye ya fi tsari inda bai kamata ba ya rawa inda bai kamata ba ya tangadi a bisa hanya ga 'ya'ya ga abu na taba gaya maka wani mutum aka ce dalilin da ya daina shan giya dalilin ɗan shi aka ce ɗan shi jarumi ne idan ya shiga cikin yara ha ba wanda ke bugun shi da ya shiga za ka ji ana ihu ya bubugi mutane ran nan baban na gida yaron nan ya taso zai buji wani sai yaron nan ya mai bugun dukan da zuwa fikiri kafin ya doka ya ce oho aikin banza daɗin abin da ya su baban su bai shan giya yana tangadi a titi sai kawai fashe da kuka sai baban ya gan shi da windo shi da ke dukan mutane da ƙarfi yau an dokai da magana ya fashe da kuka kafin ma ta bashi ya fashe da kuka saboda ya ji an ce baban shi baya tangadi a titi baya tambele dai dan ya ce ni dai daɗin abun babana baya tambele a titi to shi ko baban shi na tambele to shi ma tambelen ba ku sani ba to yana rangaji to ya taule ta tangal tangal a bisa hanyar yabu ya ce shi daɗin abun yaron ya ce mai daɗin abun baban shi baya tambele a kan titi kai baban wani ba kawai daga nan sai ya sake hannun shi da ya dunkula hannu zai kirma mai kuma in ya dokai din zai doku amma yanzu shi da ya dokai da magana ka ta fi duka da nushi zafi sai kawai ya ja baya fashe da kuka sai baban nan ya leko ya gani ya ce ta yau wani ne ke kuka kuma ba a taba shi ba a dokai ba sai dan magana ya ce to ya daina shan giya daga yau har abada tun da dai wannan magana za ta sa wani kuka wannan jarumin da ke dirkan mutane yau magana kawai ta dokai a yanzu yana karamin nan ran da ya girma aka mai wannan magana min babu aula ya ce daga yau ya bari dalilin shi dai ke daidai na shan giya kuma na taɓa baku labarin wata ita ba mijinta yana shan giya sai sha giya ya dawo gida ya yi ta rawa a falo ya yi fitsari ya yi yamai ya yi komi ta rasa yadda za ta da shi dama da ta ji ya taho sai ta sa 'ya'yansu a ɗaki ta kulle ta baya da zo ya ta wannan shirman ba su taɓa ganin shi ba ran nan kawai ta ci tunani ta gaya ma duk wanda za ta gaya mawa ya mai magana yana da wadata kun ba susa da sun zo magana ya tuza masa kudi zai su kuma kawai zuwa haka ake ba mutum zai tatsiya kowa na shi ya sani amma ba a yi mai magana saboda shi ne gidan shi ke rike da ragaman gida ce to an mai magana ran shi kai ɓaci ba kun san dai ɓacin ran wani bai da daɗi shi ko yana ta ɓata wa Allah amma sai ƙale shi haka muke suna ka sarrafa yadda za ta yi da shi ran nan Allah tunda Allah take nufi shi Allah ya sa mata tunani ya ce yau idan ya zo da giyan nan yana tabbelan shi ta ɗaukai ta ɗauka shi ta mai bidiyo ya ko shigo da wannan shirmen ya fara ihun nan tun da ta ji shi daga waje ta fara mai bidiyo har ya shigo cikin gida ya yi ta rawa ya yi duk abin da yake ya yi ta ɗauka a bidiyo bayan nan kawai ta ce mai gobe da safe bayan abu ya saka ya tafi ya yi bacci shi ta ce gobe yau da safe da ya tashi ta ce yau in ka tashi daga wurin aiki da Allah ka je ko ina in ma za ka je wani wuri ka biyo ta gida tukunna akwai wani bidiyo da zan nuna ma ya ce ka ta ce ka zo ya ce a nuna min yanzu ta ce sai ka dawo daga aiki ka dawo daga aiki ka ci abinci sai in nuna ma bidiyon daga nan ma za ka tafi yawon ka tafi ya ce to shikenan ana tashi aiki ko yana dauki ya dawo gida ya ce a sa ta ce sai ka gama ci abinci ya gama ci abinci kawai ta ɗauko bidiyo ta sa mai a tv ta makala mai malam ya gan shi tun sadda zai shigo cikin gida har ya shigo ya ga abin da yake ya ga irin rashin mutuncin da yake yi ya rawa ya rawa ya amai ya fi tsari a tsaye a fado ya sun kuyar da kai kasa ya fashe da kuka ya ce yanzu nan wannan shi ne ta ce duba ka gani ya duba sosai yanzu nan wannan ya ta ce kai ne yanzu nan haka yake ta ce wallahi haka kake kullum kuma duk wannan abin kullum haka nake ki gyara wurin nan ban ma sani ba ta ce to ya zan yi ta mijina ne kuma da zai da kai to ya mu fa yanzu haka suke gani na ce ba su taba ganin ka ba ba su taba gani ta ce wallahi ba su taba ganin ka ba tun da kake wannan abin ba su sani ba su taba ganin ka ba suna ganin ka da safe bayan ta sake ka amma sadda ka dawo ba na barin su da na ga lokacin dawowa ka ya kusa da jimotsin ka sai in tura su ɗaki in ce ku je ku kwanta in lullube sun kulle su ta baya taba gani ba su za su je hayani ma ba san me kake ba da sun koyar da kai yayi kuka yayi kuka sannan ya daga kai ya ce to wallahi yana shaida ma Allah tabaraka wa ta'ala tunda dai Allah ya sa ta rufa mai asiri irin wannan daga yau ya bar wannan abin har abada zai kare yi ashe abin kunya yake yi bai sani ba to auna ka gani sau da haka kullum mutum mai zunubi taimakon shi ake idan mutum ya fada cikin halin banna ba ƙara tura shi za a yi cikin bannan ba roƙon Allah za a riƙa ya dawo da shi daga cikin wannan abu za kuke ganin wasu ita mamaki muna ta ƴan uwanmu da suke wannan ta'addancin Allah ya shiryar da su duk zai ganin kamar wani abu ne Allah yana da iko akan zukatan bayinsa komin lalacewar mutum idan Allah ya ga dama sai a yi kamar ruwa ya ɗauke wata rana ina tsammanin imamu shafi ne muka karanta ya je masallaci a cikin tambihul ghafilin ko ya je masallaci sai kawai ya ga mutane bayan an fito sallah sun samu wani matashi suna ta duka ya ce a tsaya a tsaya me ya yi ta ce wannan ɗan iskan yaro ne giya ya sha ya bugu ya samu wata yarinya mai mutunci ya bi ta yana ta tsikari ana ce mai bari ya bari ya dinga tsikarinta shi ne ake mashi duka ya ce gaskiya ne bai daidai ba ku bani shi nan ɗan ɗan uwana ne sai kama shi ya tafi da shi gidan shi ya je ba wani ɗan shi ya ce tsare mana wannan ka sa shi ɗakin ka har biyan nan sai ta sakai in ta sakai ku kawo shi wuri na aka je ko malam ya ta magagi shi har ya gama ya buɗe ido ya gaci gidan imam ya aka ya zo nan aka ba shi labari ya tashi zai ruga aka ce a ai ya ce ba in ka bar faɗo a je wurin shi ya ce wurin shi ce wurin shi ya ce a je da kai ya ce yau ta ɓaci aka je gaban shi ya ce wane ya ce wane ya ce sun baka labarin yadda aka yi kazo gidana ya ce sun baki labari ya ce yanzu kai a matsayin ka dan wane dan wane haka ya dace da kai ya ce ya ce to me yasa kake zubar da mutuncin ka bayan kai mai daraja ne mai kaza ne mai kaza ne kai har kai haka aka yi ma wannan irin abu yanzu irin haka yadda aka yi ma din nan ka ji daɗi da aka baka labarin abin da kai lokacin da kake cikin wannan halin ya ce ina sai suka kuka ya ce ya yi alkawari daga yau ba zai kara ba ya dena asali ma sai da ya zama cikin masu ruwaya ya dan fito ko to fa ba ni ban ma sai da aka yi na zo nan ba wancan giyan ko da aka ce muguwa zun tattalin duniya za ga da take sa mutane abin da yawa to naka babin tarbiyya na ana maganan tarbiyya rai shi ya sa shi rai in ba shi aka yi ma tarbiyya ba duk tarbiyyar da aka yi shirme ce gyara ran ake yi idan ran ya ne ya lalace sai a nemi yadda za a yi a dawo da ran nan ya hau kan hanya shikenan sai a ta dora shi a ta dora shi ana ba shi kayan abin nan ba ba kyaman mai zunubi ake ba zunubin za a ji kyama ba shi karan kanshi ake kyama ba laifin da yake ne ba a so sai mu ta addu'a tabaraka wa ta'ala Allah ya shiryar da mu kuma ƴan uwanmu da suka zame muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da su akan hanyar daidai ta yadda za a daina buga mummunan misali da musulmai wannan mummunan abu ne ba shi da daɗi abun bakin ciki ne a ce in an kawo miyagun misalai sai a ce yau mu musulmai ne da wannan misalan bayan ko da ba haka muke ba adanallahu wa jarana sau da wannan shine abin nan din su su dai waɗannan ga sunan aka ce bi akwabin wa bariqa wa ka'sin min mai la yusaddauna anha wa la yunzifu ba sa ciyan kai ba sa buguwa wa fakihatin mimma yatakhayyarun sannan kuma ga 'ya'yan itatuwa irin wanda mutane ke so kowa da nashi zaɓe kuma ko yanzu nan da za a kawo 'ya'yan itatuwa daban-daban kowa ko wanda zai zaɓa wataƙila wasu su yi daidai wani ma har ya ce mai koma irin wanda ka ɗauka wani ko shi zai miƙa zai tsaya ne ma ya kuri ya ga wanda kuke ɗauka sannan shi ya fita daban ya zaɓi nashi to aka lahira za a kawo su ne kala daban-daban sai irin wanda mutum yake so ya ɗauka ya sa ka ce mimma ya takayyarun daga cikin abin da kowa zai zaɓa kowa ya zaɓi nashi walahmi tsairin sannan kuma ga nama irin na tsuntsaye da za a ci nan saboda daɗi ake magana saboda galibi waɗannan tsuntsayen masu fikafikai masu tashi sun fi masu ƙafa hurhudu daɗi in ana maganan nama sai dai in ana maganan yawa amma in ana maganan daɗi malam sani da kaza da rago ne fi daɗi ka gani to balle kuma sa balle rakumi tsuntsaye masu tukafukai masu kafafu biyun nan naman su agalabiya ya fi daɗi yau sai dai an samu wata bas kamar da bata iya gyaran su ba to nan kuma in nan ne kaga ita ce laifin ba daga naman bane laifin na wurin mai gyarawa saboda abin nan ne shu'urun bin naqsi wata rana yaqtul saboda haka abin nan ne in mutum ya san bai iya abu ba ko na duniyan nan ne ya koya ya je wurin wanda suka iya su koya mai to ballantana kuma magana addini in kin san baki iya sanwa ba baki iya girki ba kullu ka maki bata wa mutane kaya kullu ka maki bata ba sai ki nemi wanda ta iya ba ta gyara baki ta koya baki ba wani ba ciki ba sai in kin tashi ba ki rika bugo waya kina ma zan dafa shinkafa da wake wanda za a fara zubawa zuba su duka to wanda bata sai da za a daba shinkafa da wake ba ya za a ta gyara kaza in ta kawo ta wannan aka kawo sai abin nan ba waɗannan matan fa da kake gani a yanzu ina gaya ma in tuninka ka so ka za ka kawo masu ita haka tsoron ta ba suke tsoron wallahi tsoron ta suke wallan sani in baka sa aka daddatsa ta baka kawo ta za ka zo ka shirya gobe za ka yi buɗe baki ka zo ka daddaba mu ya ina farfesu ta ce ban yi ba ah ina ka zadda ka zo ka zadda ka kawo ta haka ba daddada ba to ke ba ki yadda ta ce wallahi ba za ta iya ba tsoron ta take ji dole sai ta nemo masu danne mata ka za ya kakka sai an nemo mai danniya ko ba ka baka zo ka dadda kawai ka za a je cikin firij a je kawai ta kubura sai ka kara ko eh idan ka za ta ce wallahi ita ba ta iya yanka ta maimakon koda wani wuri ta tsara ta saka ba idan a wallahi ba tsoron tsoron ta ke ji masu tsoron kyankyaso ta gudu za a su da ke ga kyankyaso to kaga wannan to za ka ba sai da wallahi kayan kari ne wuri dai kawai ko kudu irin mu dai shike nan zamanin na zamanin zamanin irin su kawai shike amma wadda ba ta iya yanka kaza da rai to ba rai ma an yanke an fige an yi komi saboda an kawo mata sungungun haka ba daddace ta ba daga wurin abun za ka dole in ka je sai dama sai ka gaya mai gyara ban kaji guda kaza ya biye gutsu gutsu da su kafin ka zo in ko ka ka basu sungungun ka dauko su ha ba malam za ka sha babaki sai ka zo jin kaza ka tanda ta kwance a gurin a dudunkule a leda kuma faɗa za ka yi wani faɗa za ka yi duk haka ciki in ka ce guda goma ka tara su yawancin su ba su yi wannan haka suke to fada me zaka yi idan kai maka nemi kujera ka lalla ka ce to dauko ta bai fawa ku ta tsara kai sai ga dari ga a gida da wala kai kaji ne wallahi ne wani abu kawai kai dariya ko baka ka tashi yi ba kai dariya ya ke Walaikun sula. Iyi, zai karago, iyi, sosai. Bai idan zai ku, ta rufa da ta kaya muku gaskiya. Cewa ya ana maganar layya aka ce magabata sun ce za suna yi layyar da kansu, su ma matan an zo an kwantar da ragon za su iya su yanka abinsu da kansu. Haka aka ce, sai ta wannan aka kwantar ta ce "Mm, mm, ba za ta iya ba ta ce ta ma kyauta. ai in wata ce sai ta riga ta fara goga mai hukai sannan ya haka ta sai wayo ta wutsular da hukar ta falla da gudu ta bata muku raguwa banza ba ta riga ta fara yanka shi ruga to ba gara wadda ta ce ba za ta iya ba ma tun farko ai na ai wannan ta yi ta wannan musulma ce sosai wadda ta ce wadda ta gaya muku ta ce ba za ta wallahi wadda ce sai ta ce to ku tattare mun ku tattare a daddanne ta fara karta mai wuka sai ya fara jin zafin nan ta ce a'a sai ta falla da gudu shi kuma ya tashi ruga an mai yanka gudu a ga daga daga rama ya baci fata muku rago to kaji ko to wata ma gefe take ba ita ta yanka ba in aka yanka jinin ya zo ta ce in ayyo ayyo wanda suke mafin kuka bayan wannan san ƙarya ne to a fim sai abu ya ba su tausayi su fashe da kuka su ce wannan abu ya ba su tausayi wayo kadu har sai ta tsinan ne kaga dan munafiki tana taya su faɗa waɗanda ke wacce tana taya na cikin faɗa in an yi wani kuka ta fashe da kuka bayan fata sa ƙarya ne shi yasa raunin su ne shi yasa kaga shari'a ba sa shaida ba a sa su cikin wani abu sai wanda ya shafe su ba makawa sai su to wannan kadai ne ake sa su amma in ba ka ba da abin da aka zo wanda yake da rikici sosai sai a ce su banda su su koma gefe kawai banda su domin ita yanzu nan za ta juya in ta ji tausayi ta ce Allah sarki ta ba da shaida ba ta ce da ce Allah sarki yanzu da na ba da shaida na sai ba kariya nike ku tsaya ba gani ba sai kaga wannan ila kai mu tafi yanzu mu daina mu koma aljanna mu dala nan wurin saboda haka waɗannan ka amsalil lu'lu'il maknun za su zama wa lahmi tsairin naman tsuntsu ya kawo mu nan aga wannan shine aka sai sai na abubakar da ya ji an ce naman tsuntsu wani ya tambaye shi ma dai ya ji ya ce ka naman tsuntsu in waɗannan tsuntsayen yan ƙanana ƙanana sai sai ce kai waɗancan tsuntsayen kowane wuyan shi kamar wuyan rakumi kamar rakumi yake wuyan shi ba ƙaramin abin nan bane to zan nan nasu da kake gani wannan naman su ba na wasa bane shi to ashe abin daban ne kuma yadda ba ƙauyen can ya ji an ce magariya ya ga dai shi kai shi menene daɗi a magariya saboda magariya ma shi a ƙauyen ya dace zai da ƙaya ƙaya gare ta ya ta sassoke shi in ya je tsinkowa ya ga kuma an ce da magariya a aljanna sai fara tunani ka to shi wani daɗi za a samu a magariya aka ce kai magariya ba irin ta garin ku bane ba irin ta duniya ba ce waccan ba ta da kaya kuma ƴaƴanta tula tula ne kamar tuluna ka san tulu ai ya ce ka a ce ko za a ji daɗi to yanzu ya gano ina ba za a bari na za a bari magariya ya ga magariya zai tsaya ta so kai tana nan ma yanzu wani bawa Allah ya kawo mana mun dasa ya ce ko wata magariya ita ba mai aya kamar apple ya ce bari ya kawo tana nan yanzu sai in Allah ya sa za mu ci to tana nan an dasa ta mu ci girma mu gani in kuma ba haka ba wanda suka gani su ci sun ba mu labari muzi bana da kawai tana nan wani bawa Allah ya kawo ta muna fata Allah ya saka masu da alkhairi ya ce dashe dashen da muka yi ka isi ya bu ganin gara ai dashe dashe da masu 'ya'ya banda inuwa da a hada da 'ya'ya da ce to ya yi ya ce shi gaskiya ya kawo suna na a an daddasa a ƙara inda kuma wanda aiki kuma ya tadda to shi kenan baya da zamani da shi shi kuma wanda kuma Allah ya kaddara zai ta rayuwa to Allah tabaraka wa ta'ala ya karba mu gaba da waɗannan abubuwa hasali ma da na so in bari sai gobe amma tunda na zo da wurin cusa nan shi wurin nan da muke magana kun san na gaya muku cewa wasu na ta magana yadda dai shi dan yake zuga mutane su ma mun san ba daga gare su bane illa iyaka shaitan yakan zuga mutane ya sa su shi ta yin abin da ba daidai ba an yi an yi yadda za a yi mu rasa wurin nan saboda yadda aka san mutum da mu mun ce ba mu da kuɗi gudu gudu muke da shi za mu ba da guntu guntu aka yi amfani da wannan dama wasu suka yi ta cewa to ai yanzu guntu guntu za mu ba da an ma samu wanda suka saya sama da mu saboda haka za su kuma ba da kuɗi ture ka za kwashe kwai to mu ko muka rasa inda za mu muka ce to ai mun san kofar da za mu bari mu koma kofar da muka je wancan karar muka koma ta wurin Allah muka yi ta kai kuka to Allah cikin ikon shi yanzu mun samu wata baiwa Allah ta ba mu rance ta biya mana dan kada wurin ya sulle mana sau da aka an biya an biya mana miliyan arba'in sau da aka yanzu sai dai mu roƙi Allah kuma ya ba mu yadda za mu biya ta ita kuma kuma muna so a sa ta cikin adda shi ne munasaba abin wanda ya mana wannan ya yi mana alkhairin da ba mu iya abin da za mu biya shi sai dai mu roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya biya ta to baiwa Allah ce ta ta biya mana nan kamar yadda na gaya muku jiya da daddare ba mun tashi karatu aka kira ni aka gaya mana cewa yanzu saboda kada wurin ya sulle mana tunda mu gaskiya ba mu da kuɗi tunda muke magana nan har yanzu ba mu samu miliyan biyu ba shi ma dan mun samu wani gwarzo ya bankaɗo mana guda ɗaya ne gaba ɗaya lokaci ɗaya shi yasa abun ya ɗan daga amma har yanzu ba mu kai miliyan biyu hasali wasu ma yanda muka sanar haka har yanzu abun yake kamar ma ba su ji ba ba wani motsi da aka yi gaskiyar magana kenan sai muka samu wani ya bamu miliyan ɗaya da wanda suka ba da ɗari ɗari muka haɗa duk har yanzu mu wuce miliyan ɗaya da rabi ba tun daga lokacin da muka yi magana nan har yanzu suna nan kwance to kaga in dan ta mune da yanzu wurin ya sulle tunda miliyan ɗaya da rabi cikin arba'in bai ma cika da rabin ba dan da wajen ɗari hudu da wasu da casa'in da wani abu ne amma dai mu ce da rabin ma miliyan ɗaya da rabi to inda dan ta nan ne kaga ba za mu samu wurin nan ba gaskiya saboda an tashi tsaye haikan akan araba mu da shi amma Allah cikin ikonsa yanzu jiya an biya yanzu muna jira ne kawai mu samu takarda yau ko gobe mu kuma mu bankaɗe shi saboda ba su sai ma su gane cewa yanzu Allah ya ba mu balla katangai ya dawo cikin nan mu ta sa mutane suna shiga nan da mota sai da kowa ya gane ta to shi ma wannan Allah ya ba mu shi saboda haka fatar da muke Allah ya ba mu ikon mu samu mu biya ta ita kuma mu maida mata abunta ba tare da an ji mu ba mu yi abu na mutunci wanda ya karrama ku kuma ya kamata in ma ba za ku saka mai da fiye da abin da ya wato ya zama kuma kun nuna ƴaƴa ne ku kun yi karamci muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon abin nan ba kullum muna kira kuna dai ganin yadda abin yake a hannun Allah yake in ma baka yi ba sai ya zama ta wata hanya abin ya yi kun ga dai wannan ba ta san abin da ba ta san mu ba ba karatun take ba ba komai ba amma ita ta cire kuɗin da ta biya to ni da kai nan dan ba mu yi ba wani abu bane wani daga wata duniya ma kenan zai yi to kuma tun ta muke wancan tafiyan kun sani dai na gaya muku daga wata duniya ne wanda ke sa ban wanda ke ban ashirin ashirin din nan har sau biyu har yanzu ba mu haɗu da shi da ido ba kawai Allah ne ya sa mashi so na da abin da ake haka ya tashi kawai sai ya sa miliyan ashirin to kaga irin wannan yanzu ya ƙara turo ta sai dai ku ji kawai mun gama ba in baka yi ba baka sani baka ga kuma an yi ku rika ba masu yi maku maganganu gefen nan shawara in ma ba za su yi ba to mu kubuta daga bakin su domin abin da yana yiwa da izinin Allah ko mutum bai yi ba wani zai ce da ya ga dama da yanzu an yi kaza to bai ga daman ba kuma abin yana yiwa al'umur biyadillah wannan shine kawai sakon na san yana da dadi ko muna so ku da kuka ji ba sai mun ta maimaita shi ba kullum amma waɗanda suka ji sun ji kuma sannan ita wannan baiwa Allah a sa ta cikin addu'a wannan alkhairi da taimaka mana muna fata Allah biya ta Allah saka mata da alkhairi mu kuma Allah ya bamu ikon maida mata da kudin ta inda ta bamu wannan shine kawai magana da na so sai mun an shi takardai amma ko mu na sawa ni jin dadi abun bai bari na sauki sai ya zabe ko da mutum bai shirya ba ba to wannan dai shine wannan ko jaza'an bima kanu ya'malu wato ka amsalin lu'lu'il maknun kaman a ce lu'lu'u ne wanda ke boye jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abin da suka aikata la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman ba ka jin wata yasassan magana a cikin aljanna in an sha wannan giyan ta can ba ka jin yasassan magana wala ta'siman ko kuma mutum ya rika jin yayi laifi babu maganan jin laifi dan abu ne daidai illa qilan salaman salaman sai dai duk inda ka ji kawai ka zagaya ka ji ana cewa salam aminci kawai aminci kowa haka yake bane wa qala ta'ala fi khazanatil janna Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana game da masu tsaron aljannan nan yace wasiqal ladina taqaw rabbahum ila aljannati zumaran haka za a taho da waɗanda suka ji tsoron ubangijinsu tabaraka wa ta'ala a taho da su zuwa aljanna suna jama'a jama'a tawaga tawaga hatta idza ja'uha har yayin da suka iso kofar aljanna wa futiyat abwabuha suka tarar alhali suka tarar da kofofin an bude wannan suna cewa wawul hal ne an tarar da ma har an buɗe saboda a rika tsinkayar kamshin daga can nesa a ji daɗi wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum sai masu tsaron aljanna sai su ce kai amincin Allah ya tabbata gare ku su ke gaida yan aljanna in sun zo su masu tsaron saboda girmama yan aljanna sai ce salamun alaikum tibtum kai amincin Allah ya tabbata gare ku kukan kun ji daɗi wa dakhuluha khalidin ku shiga ciki kuna wanda aka kaddara maku zama ciki har abada Allah ka samu na cikin waɗanda za a ce masu haka nan sarki sunayenka wannan shine masu maganan gidan aljanna sai ɗayan wurin wanda Allah muke roƙo ya tsare mu daga wannan saniyan shine zabaniyatu ahlin nari wa khazanatiha wato ma'aikata zabaniyawa su ne waɗanda suke tunkuɗa 'yan wuta cikin wuta masu tsananin fushi to kuma da kuma masu tsaron wutan gaba ɗaya tunda zabaniya su ne manya-manya akwai wanda suke sauran ma'aikata qala Allah ta'ala alaiha tis'ata ashar akwai mala'iku guda goma sha tara waɗanda su ne waɗannan zabaniyawan jigajigan kenan aka ce wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika ba mu sanya masu tsaron gidan wuta ba haka ake fassara wannan ayan domin wani naji wani abin nan wani kirista to da ba bauɗaɗɗe to bauɗaɗɗe shi da zai gane daidai sai ce ai ma in haka ne ma wato su muta abin nan mala'iku ma da mutane duk yan wuta ne saboda haka yace masu tsaron abokan yan wuta kawai mala'iku ne ma yan wuta da su da mutane sai musulmai yan wuta ne saboda ya dauki aya an kai shi can ya koyo bauɗaɗɗun maganganu to nan adabin da ake nufi ba a sanya wasu waɗanda suke masu kula da wutan nan ba wanda za su sa a shiga ko a yi aikin da Allah ya sanya sai mala'iku mala'iku ne masu aiki a can da haka ba maganin cin hanci ba 'yan adam ba ne balle mutum ya ce ya san su balle kuma a ce muna da ɗabi'a iri ɗaya galibi ɗan adam ɗan adam ne duk in an ce ma wannan ɗan adam ne ko an ce ya fi da ƙarfi bin ka yi amma ba zai zo yana da wani ƙarfi na ban mamakin da zai fi 'yan adam in sun taru da yawa ba su ko mala'iku duk yadda 'yan adam suka taru sun fi ƙarfinsu ina fata an gane saboda ba a yi mu da ɗabi'a iri ɗaya da tasu ba babu inda muke da alaƙa da su ta wajen jiki ta wani abun nan bambancin su da mu da su a jiki kamar sama da ƙasa haka Allah tabaraka ta'ala yi su haka zukatan su irin waɗannan zamaniya wannan kwata-kwata ba a yi su da maganan tausayi ba cikin zukata ba haka aka yi zuciyar su babu tausayi a ciki aikin da aka sa su kawai suke yi ba ruwan su da wani wa ma ja'alna iddatahum ba mu sanya wannan yawan nasu ba da aka ce su zama sha tara illa fitnatan lil na kafaru sai dan su zama fitina ga waɗanda suka kafirta tunda wancan da aka mai magana da yace an ce za a shiga wuta ai kaza yace a wasu ba suna ci ba yana da karfi yana fada mutanensa saboda haka za su zo su zai jawo mutanensa su zo su taya shi fada aka ce to za ka kako da wanda za ka yi fada bari a haɗa ku da waɗannan zabaniyawan mu gani aka ce fal yada unadiya wa sanada'u zabaniya mu ci ya kira nashi mu kuma mu kira zabaniya mu gani yadda za a gwada a gwada ƙarfi ina aiko da ɗaya ma ba a gwada da duniya gaba ɗaya guda ɗaya ma ba a gwada balle da wasu yan tawagar jama'a Allah dai ka taimake mu mu gane abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi mu gane Allah shi farko ma tukuna sannan in yi magana kuma ya ba mu ikon gane abin da yake nufi wa qad wasafa Allahu al-mala'ika alladhina 'ala an-nari bil ghizzi wash-shidda an sifanta mala'iku waɗanda suke akan wutan nan wato masu tsaronta bil ghizzi wato mutane ne ba galati ba ne nan bilgilzi ne akwai nan digo a jikin nan ya kamata a sa gilzi ne bilgilzi suna da fushi wa shiddati ga tsanani wal quwwati ga karfi fa qala ta'ala alaiha mala'ikatun ghilazun kun gan shi ko ghilazun ne shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun gaba ɗaya waɗannan mala'iku an sanya su alaiha mala'ikatun akwai wasu mala'iku akan wutan nan suna tsare wato ilazun ne shidadun masu kushi ne masu tsanani la ya'suna Allah ma amarahum ba su saba ma Allah abin da ya umarce su ya falu na ma yumarun suna aikata abin da Allah tabaraka ta'ala ya umarce su wa qala ta'ala falyad'u nadiya ya kira shi nashi waɗanda yake kira waɗanda zai kira ya kira su sanada'u zabaniya mu kuma za mu kira zabaniyawa mala'ikunmu kenan in ji Allah tabaraka wa ta'ala su wane ne zabaniya wannan aka ce wa zabaniya hum mala'ikatul azab su ne mala'ikun azaba ai jam'u zabani ai asali daga jam'un zabani ne ai ma'khudun min az-zaban wa huwa daf'u shine mai tunkudawa shine az-zabanu az-zabanu shine tunkudawa wa asluha ash-shuratu asali dai a ce kaman police yan sanda na wuta masu sune masu gadin wuta sune yan sanda wa summiya biha ba'd mala'ikatil adab an sanya ma wasu daga cikin mala'iku aka ce masu zabaniyawa li'annahum yadfa'una ahlan nari ilaiha domin suna tunkuda yan wuta cikin wutan ne za su kwasa gaba ɗaya su gai gayya guda a taru kawai su haka sai su bankada su kawai cikin wuta babu wanda zai iya dogewa ba a daddagewa sun fi karfin a dage in suka yi turi dole sai an shiga cikin wutan komin dagewan mutum in suka bankada mutane sai sun shiga wutan nan shi yasa ake ce masu azzabaniya saboda tun kudawa da suke masu karfi ne Allah ya ba su karfi Allah ka tsare mu wa qala ta'ala wa nadaw haka yan wuta za su kira idan suka ji azaba ta kai azaba sai su ce wa nadaw la ya malikul yaqdi alaina rabbuka su ce ya maliku ka roƙa mana ubangijin ka ya kashe mu kawai a huta saboda an ci azaba an ci azaba wasu sun zama gawayi rannan nan muka karanta cewa dan wuta ana canza mai fatar jikinsa a cikin awa ɗaya sau ɗari da ashirin duk minti ɗaya sai an canza mai fata sau biyu ta kone kurmus a ƙara yin wata kuma ya ci gaba da shan azaba Allah ka tsare mu sai su rika kira suna ya maliku ya kada alaina rabbuka ka roƙa mana ubangijin kai kashe mu qala innakum makithun yace nan za ku zauna har abada babu magana laqad ji'nakum bil haqqi mun zo maku da gaskiya an baya bayyana maku ga gaskiya ga hanyar da ya kamata ku bi kan ku shiga cikin wannan gidan walakin na sarakum lil haqqi karihu sai dai da yawa daga cikin ku ba sa son gaskiya ko an kwana gaya maku gaskiya kyamar gaskiya kuke ji ba kwa son ta to yau gowa ga azaba nan kowa ya sha wa qala ta'ala wani wurin Allah ya ce wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran haka za a koro kuma waɗanda su kuma suka kasance ma ubangijinsu tabaraka wata'ala a taho da su zuwa wutar jahannama suna jama'a jama'a hatta idza ja'uha har lokacin da suka zo sai sun zo wurin futihat abuwa buha sannan abu da kofofin ita kuma dan kasu ji sauki kada a bude kafin su zo ya zama na akwai sassautawa sai an zo ga su ga ta a bude a tura ba maganan ta yi ta yi tururi ko ta ji sauki zafin nan da ta kumbura fushin nan da ta yi duk ta sauke shi a kansu wutan abuwabuha wa qala lahum khazanatuha sai masu tsaron wutan su ce kun ga ko daga bambanci da masu tsaron aljanna da masu tsaron wuta kaga ya nuna akwai bambanci tunda nan tsaron aljanna da suka zo suka ce salamun alaikum timtum fadkhuluha khalidu khalidi haka suka ce masu su ko waɗannan masu tsaron kunyan da suka ce suka ce alam ya cikum rusulun minkum manzanni ba su zo maku daga cikin ku ne suka gaya maku ayatluna alaikum ayati rabbikum suna karanto muku ayoyin ubangijin ku tabaraka wa ta'ala wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha suna yi muku gargadi game da wannan haduwa irin ta yau ba su gaya muku bane ba a samu wanda za su gaya muku ba yau ko za ku sani qalu bala sai su ce ma wannan su ce haka ne an gaya mana walakin haqqat kalimatul azabi ala al-kafirin kalmar azaba ta riga ta tabbata ne akan kafirai saboda haka bayar da za a yau kam sai wuta Allah ka tsare mu wa qala subhanahu Allah ya ƙara cewa wani wuri wa qala allazina wa qala allazina fi an-nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-adhab wa qala allazina fi an-nar wadanda suke cikin wuta in sun ji wahala wahala ta kai wahala azaba ta kai azaba Allah ka tsare mu sai su ce mali khazanati jahannam ga masu tsaron wuta masu gadin wutan su wanda ke cikin wutan sun ci wahala wahala ta kai wahala sai su gaya ma waɗanda suke tsaron wuta su ce udu'u rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yukhaffif anna yawman min al'azab ya sauƙaƙa mana koda kwana ɗaya ne na azaba azaba ta kai azaba saboda suna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ku sa shi ya roƙan mana wata kwana ɗaya a sauƙaƙe mana azaban nan Allah ka tsare mu ku duba wani wuri da muka karanta aka ce yan wuta da za a ba su labari a ce gobe za a yi hutu daga azaba kawai an sha azaba an sha azaba an sha azaba a ce to da za a gaya masu a ce gobe akwai hutu malan daɗi zai sa su mutu idan akwai mutuwa saboda murnan an ce za a yi hutu saboda an sha azaba to mutuwa kuma za su saboda aka ba maganan hutu abadan sarmadi ba ran da za a ce azaban nan ba a yi ba in ka leƙa wata rijiya ka gaba ka ga waɗanda ka sani ba ciki to kwashe su aka yi aka kai su wani wuri saboda su sha wata azaba ko daga wuta an kai su shan ruwan zafi ko sun je wani wuri shan wata azaba ta daban Allah ka tsare mu saboda haka za su ce qalu sai a ce masu qalu awalam ta awalam ta kutatikum rusulukum bil bayyinati manzanninku ba su zo muku bane da hujjoji da dalilai ba kawo muku dalilai bane da za su nuna kada ku yi wannan aiki qalu bala su ce haka ne an zo mana qalu fad'u yace to ku ci gaba da roko ku ta roko wa ma du'aul kafirin illa fi dalal duk roƙon da kafirai za su yi ran nan bai da wani amfani sai bata kawai ba abin da zai ba su fa'ida Allah tabaraka wa ta'ala muke roko Allah ya kare mu Allah ya kare mu daga shiga wuta ba dan halin mu ba المبحث الثاني والعشرون سيبان غرينا عشرين دبيو واندا اجتماع المؤمنين بأحبتهم وفراق أهل النار لأحبتهم yanda 'yan aljanna su ko za su haɗu da masoyansu 'yan aljanna muminai za su haɗu da masoyansu a aljanna su ko 'yan wuta za a raba su da masoyansu ai in an shiga aljanna so ake duk abin da zai faranta ma mutum rai ya samu in an shiga wuta kuma so ake duk abin da zai makanta ma mutum rai ya samu shi yasa idan mutum ya shiga aljanna duk wani abu da ka san ido zai gani ko jikinsa ya ji ko ya shaƙa ko ya ji da kunnensa wanda duk zai ji daɗi to akwai shaki shi ko ɗan wuta da abin da zai gani da wanda zai ji na yanayin jiki da wanda zai gani mai bashi tsoro da wanda zai gani wanda bai so saboda wari ko saboda muni ko saboda azaba ko saboda bakin ciki akwai shawuta rabuwa da masoya kai shi bakin ciki ne to yan wuta za a raba su da masoyansu yan aljanna za a hada su da masoyansu sun zai ga waɗanda yake so a ga wannan kadai babban abu ne qala allah ta'ala wallazina amanu waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin sannan zuri'arsu su ma suka bi su da imani suka samu suka bi su alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay'in kullu imri'in bima kasaba rahim aka ce waɗanda suka yi imani wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin sannan zuri'arsu suka bi su da imani kinai misali a ce kai ne baba sai kuma ƴaƴanka suka biyo ka baya suka yi imani suka yi ta aiki bayan ka mutu suka ci gaba da suka yi ta abin nan din to waɗannan za a haɗa mutum da zuri'an nan tashi ya je an bashi aljanna sai a ɗauko ƴaƴan shi a haɗa su don su ya haɗu da su ya ji daɗi amma aladnahum min amalihim min shay'in ba mu rage musu komai ba kullum ri'in bima kasaba rahin kowane mutum fa zai jingina ne ga abin da ya aikata aikin da mutum ya shi zai gani وقد فسر ذلك حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما abdullahi dan abbas ya fassara mana ma'anan wannan aya me ake nufi da za a hada su da zuriya su yace bi anna allah ta'ala yarfa'u zurriyatal mu'min allah tabaraka wa ta'ala zai daga zuri'an mumini alladhina yamutuna 'ala al-imani wanda su ma suka mutu akan imani sun yi shi ya mutu su ma sun zo sun yi aiki su mutu akan imani fi darajatihi sai a kara mai a darajar sai a basu ina ba ta gane wa in kanu dunahu fil amali ko da ba su kai shi wajen aiki ba ƴaƴan ai wannan litaqarra bihim aynuhu litaqarra bihim aynuhu saboda idanunsa ya ji dadi ga ganin zuri'a cina kewaye da shi kaga da can lokacin akwai wadata ai idan mutum yana da ƴaƴan shi har ma kaka ma duk cikin gida ɗaya ake sai ai fankace can gida ne waɗannan na can yara yara sai a mai da su can wani bangare manya-manyan gidan suna daga nan kusa-kusa shi uba da baban shi ma da ka suna nan kowa in ya tashi in mutum zai aure ma bai ba san ma sai dai kawai ga ana gina daki babban yaya kawai za a zo a gaya ma a cewa ne na yi magana a can ginan na ce a haɗa shi da yarinyar gidan na saboda haka yanzu a je can wurin a ɗabi fili a kama ni shi kawai ya yawon shi tangan tangan ko ya gana ɗaki ya ce ni za a ce ina ruwanka ina ruwanka da tambaya abin da za a yi kawai a gama ɗaki a gama komi mala a ce a gobe ne a ɗinke rigar shi daɗin ko baban shi kawai ta daɗin kam a sun kawai a gama sai da ɗauko shi a kamo a kamo afirya a sa shi ma a kamo shi a kai ɗaki da tuwon shi da abin da zai ci duka kawai ita kawai dafa ake ita dai ta kawo kwano kawai a zuba nasu ya ya sanya ya kai shi kawai lokacin gona a ja shi a tafi gona shi nan ya gama amma maganan wai su dafa ina ruwan shi ne dafa abinci su matar shi yarinya da ta zo ina ranta dafa abinci za a yi abinci ne a gama daidai da kawo wuri da nata da nashi kawai a zuba masa dauka kawai ta kai daki ta aje masa haka zai ta yi har ya girma ya ya'ya ya abin da in dai manyan gidan nan nan shi ba ruwan shi sai kuma ana girma ana girma shi ma yana karba yana karba na kasa na sadda shi haka aka tsara mana wannan abin da kuma ya kuka ga sadda ake yin haka amma yanzu malam yanzu ka auna haka yadda ake yadda ake masifa kowa kan shi ya sani da can babban wannan malam duk abin da kuma ya sa ka dole ka in ya sa ka wani abu ba kai bai zo kawo kara za a jima shi shine zai sa ka shi da za a mutu a bari ya ci gaba da tafiya da kutun yanzu ka fara mai tawaye saboda haka ba za a yadda ba amma yanzu fa ya ka gani dan karamin yaro ya tashi ya tafi mutane rashin mutunci ana gani ba da za a shi kun ya lalace to da duka haka ake a gidan in za a yi wani abu yan gidan nan suka fito ai baka bugo da an zo aka taba aka ce yan gidan ku suka fara fitowa ce to gidan wa in baka kun san ne za a yi rigima kenan sau na ka dole sai a samu dattijo ya je ya samu wancan dattijon kuma na gidan ya je ce yara ka san yara yaran mu sun yi ba daidai ba sun zo sun yi ba daidai ba cikin iyalinka ya ce a iyali na aka abin nan to ba komi in ya fito ya magana ya ce maganan nan da na kashe ta haka suke nan in da an samai in ya ce ya kashe ta ya kashe ta kenan ta kasu ba bai to kalota amma yanzu fa mutumin da yanzu ya zo ya ce zai washi duka ya ba ta notice tun da an yi rabon gado ka san shi ta shiga saboda haka ya ba ta wata ɗaya ta fita bai daga daga gida in ba ka ba zai sa a mata duka wani ya ce ma uwai in ta yau aure ta sa a cikin ɗakin da gidanta ne ma ita ta gada an ba ta gado ya ce in ta auro in ta yadda ta auri wani suka shiga gidan nan zai zo da ita da mijin ya kashe su da daddare saboda haka yanzu sai dai ta fita daga gidan ta kama haya ta rika biya da wannan kuɗin amma dai ba gidan da ta gada wurin baban shi ba to ya za ka yi da waɗannan yanzu Allah ka ba mu mafita to saboda haka waɗannan su aka ce haka za a ɗaga zuri'an nan to kaga wannan zuri'a shi yasa da kawo misali kaga ai zuri'a gida ce kowa to za a kamo babban kaka wanda shi malami ne ya yi ya ba dole yaran nan da su zama irin shi ba to amma zuri'a shi ne sun yi imani sun mutu sai a ɗauke su a baɗayin an je lahira sai a ce duk zuri'a ka ga estate ɗinku nan ko waɗanda suna kewaye da kai saboda ya ji daɗi an karrama shi ina fata an gane to wannan kenan a ƴaƴa wa yajma'u bainahum ala ahsanil wujuh bi fadlihi wa karamihi sai a hada tsakanin su mafi kyawun fuska wannan an yi ne da falala Allah da karamcin Allah wa hadha fadluhu ta'ala ala al-abna'i bi barakati amali al-aba'i wannan shine amfanin da su ƴaƴa za su samu ta dalilin iyaye ku zuba iyaye me za su samu ta dalilin ƴaƴa wa amma fadluhu ala al-aba'i bi barakati du'a'i al-abna'i kun gani su ko iyaye abinda za su samu wurin ƴaƴan su to albarka addu'a za su samu su ƴaƴa sun samu albarkacin kirkin iyayen su iyayen sun riga sun mutu to sai ƴaƴa su ci albarkacin kirkin iyayen su su kuma iyayen sai su ci albarkacin addu'ar ƴaƴan su ina fata ya fito وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منزون الله ياتي ان الله ليرفع درجه للعبد اي الصالح في الجنه الله تبارك وتعالى يكن دغا درجه للعبد الصالح gabawa na kirki fil janna sai ya daga mai matsayi fa yaqulu ya rabbi anna li hadhihi sai ya rika tambaya ya ce ya Allah ina na samu wannan in mace ce ta ce ya Allah ina na samu wannan abu in namiji ne shi ma haka fa ya ƙulu bi istighfari wala duka laka saboda istighfarin da ɗanka yake yi saboda kai ɗanka yana cewa Allah ya gafarta ma babana ko Allah ya gafarta ma mamana ko diyarka tana cewa Allah ya gafarta ma babana ko Allah ya gafarta ma mamana wannan shi yasa nan nake gaya mana cewa mu yawaita roƙa masu gafaran nan kullum ka yi da yawa ka yi iya yawa ka duk abin da ka ɗaga hannu za ka roƙa wurin Allah tabaraka wa ta'ala ka haɗa shi da nema ma mahaifanka gafara ko suna rayu ko ba sa rayu kai ma kuma in kayi za a yi ma duk abin da ka yi na alkhairi kana yi ma mahaifanka bi idinillahi ta'ala Allah sai ya azurta ka cikin zuri'a ka ka samu wanda zai ba wannan shi sha'a ko aba ko ya ki ko ya so sai an sa shi sai an samo na kirkin da zai ma wannan saniyan firaku ahlin nari li ahabbatihim wa alihim yanda za a raba yan wuta su kuma da masoyansu da iyalansu Allah ka tsare mu yan wuta na da dan da jabo wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza mata al-insanu inqata amaluhu illa min thalatha idan mutum ya mutu to ayyukansa sun yanke gaba daya sai guda uku kawai min sadaqatin jariya na wata sadaka da mutum yayi mai gudana mutum ya bada wata sadaka wanda za a rika amfana da ita ana cin moriyarta kazan nan wani bawan Allah ya kawo dubu hamsin ya ce wanda ya mai magana ya ce kudin abin nan dinsa ne ya yi aiki ya gama aka sallamai sai wani ya ba shi shawara ya ce to ya kamata ka cire wani abu ka bada ya ce to shi yana so ya bada ne a makaranta ko wani wurin da za a sai mai bulo ko a sai mai wani abu dai wani aiki da ba zai kare da wuri ba to shine da aka kawo su na ce a je a damƙa mara ya je ya sa su wani wuri na musamman sai mun ga wani abin da za a yi a yi ta tafiya ko mu saka shi cikin fili ko mu sa shi da wuri inda muka ga za mu samu wani abin da za a kafe shi a ce wannan nashi ne da ba su na ce wannan a ware su na musamman a tuna da su ranar da wani abu ya taso ina ba dan wancan aikin da za a yi ba muna zo mu wani ya tayi shi ba ya tayi abin shi ba shi kadai sai inda ya kai da sai mu ce a wurga ta ciki ko kuma ba shi ya hada da ita ko da dai mun yi sha ina so wannan abin shi amfana sosai da wannan ba da izini ce to izini ke ne wannan ya samu inda za a samu duk da cewa ai kowa a haka din yake bada abin da ne shi ba za mu zo mu ci abin nan ba shi za mu ke kokari mu za mu ga cewa account wannan daban na wannan nan inda za a za kuɗi maganan babban aiki daban ba ma so irin wannan mu sai fetur da su gaskiya ba ma ba ma sai fetur da irin wannan wanda ake tara yau da kullum irin haka su ne muke tunanin gara mu sai mai amma wanda ya aiko da irin wannan mutum ya ce so yake a sa mai cikin wani abu ba ma so mu sai abin da zai kare da wuri kamar fetur yana da amfani shi din ma ba karewa zai da wuri ba illa dai in muna kallon kallon shi ne kusa kusa amma idan aka za ka sa wannan haske yanzu da kunna generator sai aka yi da kudinka to ai shi karatun ba tsayawa yayi ba ai da aka yi karatun aka amfana da shi ya riga ya wuce ya tafi ila ma sha Allah ina ba ta gane so kada wasu su rika kin bada kudi su je kai ba za su ba su rika bada na asati din ba duk abin da ka bada shi in dai saboda abin nan ne ya zama jari bi iznillahi ta'ala zai zama jari saboda yanzu an sa wannan dizu da ba wutan nan ai tashi zamu nan abu ya dauke sai mu tashi haka nan to ba kaga an zo an kunno da kudin wasu an sa mai an zubo an sa diesel an sa wane ne an sa abin nan ba to kaga wannan shine abin nan muna fata Allah zai ba mu sabati sabati da istiqama kuma ya abubuwan da muke gabatarwa Allah ya karbe su ba nan halin mu ba aw ilmin yantafa'u bihi ko ilimi wanda ya bayar ana amfana da shi aw waladun salihin yad'u lahu ko kuma da ko diya ta kirki wanda za su rike mutum addu'a idan mutum ya samu wannan da ko diya suna yi mutum addu'a to ya gama samun alkhairi ba wai ana maganan da ko wani abu dan ya zo ya nemo babban abin da zai sama ma ba kaman yau kana raye ko ba ka raye ɗan nan naka ya tuna da kai ya ɗaga hannu ya ce an ce idan ɗa ya tuna ya ɗaga hannu ya kira Allah sau uku ya ce ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya roƙa ya ce Allah ka gafarta ma babana ko gafarta ma mamana ko yana cikin masifa Allah zai cece shi ya ce wannan ɗa ya roƙa ma babansa rahama na ba shi ceton shi saboda haka kyale shi saboda ɗan nan da ya ɗaga hannu ko saboda ɗiyan nan da ta ɗaga hannu ta nema ma mahaifanta gafara babban abu ne da aka ya jama'a mu rike mai iyayen mu addu'a ya fito ko saniyan firaqu ahli an-nar li ahabbatihim wa ahlihim yanda za a raba yan wuta suko da masoyansu da iyalansu yan wuta za a raba su da iyalansu da masoyansu Allah ka tsare ni qala Allah ta'ala قل كجاء مسكت إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ala dalika huwa al-khusran al-mubin kace tababbu wanda suka yi asara asara ta ƙarshe wanda suka yi ta alladhina khasiru anfusahum sune wanda suka yi asarar rayukansu mutum ya zo duniya ya yi shekara 60 ko ya yi shekara 70 ko ya yi 100 ma amma malam nan ya ji daɗi ya ci mai kyau ya sha mai kyau ya zauna wuri mai kyau ya sa tufafi mai kyau ya rike matsayi ya rike mukamai in ya ce a yi a yi in ya ce a bari a bari yau gashi ya koma lahira an sa shi wuta wannan shine mummunan asara ita ce taɓewa ta ƙarshe sannan bayan an sa shi wutan nan duk abin da zai sa ya ji daɗi sai an raba shi da shi sun yi asarar rayukansu rai dai da ake son nan yau gashi nan a wuta wa ahlihim sannan iyalansu kuma gaba ɗaya an raba su yan wuta fa ko suna cikin wuta to sashe akwai sadda za a iya cewa sashe su ga sashe don su shine majuna amma akwai lokacin da in ana cikin azaban kuma za a sa shamaki tsakanin su kowa yana cikin wutan nan amma kowa kan shi kawai ya sani yana shan azaba ne ba mai ganin kowa saboda wata rana azaba in mutum yana shan ta in ya kalla ya ga ba shi kadai yake sha ba yakan dan ji sauki sauki to ai ba shi kadai bane to sai a sha makacin tsakanin su da kowa shi kan shi kawai ya sani in ga an hada su to su tsire ma juna ne Allah ka tsare mu to da haka za a yi yau marke wannan za su iya asara iyalansu yau ala aka ce ku saurara jama'a ku ji zalika huwal khusranul mubin wannan shine asara bayyananna kun ji sunan littafi na fitowa ko hada wannan shine wato shine khusranul mubin sunan littafin kenan gashi nan kasa wal khusranul mubin hada huwal khusranul mubin a'adana Allah wa jarana wa qala subhanahu Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa tara adh-dhalimin haka za ka ga azzalumai ran nan lamma ra'awul azaba yayin da suka ga azaba ga ta nan a fili ya koluna sai su koma suna cewa hali ila maraddin min sabi ko akwai wata hanyar da za a bi a dawo duniya wai yanzu kuskuren da aka yi ko akwai wata hanya da za a bi a dawo duniya a gyara kenan akwai yadda za a yi abinda zai nuna mutum babu tun yanzu mutum ya tunanin ko akwai hanyar da zai koma jariri abadan babu to haka wancan ma babu za su rika tambaya akwai hanyar dawowa wa tarahum yuraduna alaiha zaka ga yan wuta ana gitta su akan wutan nan khashi'ina suna masu kankan da kai suna tsoro sun riga sun firgice min zulli saboda kaskanci da wulakanta da za ba su sarara ga sunan an girmama an yi su dirka dirka kuma za a koma ana gasa su akan wutan nan kamar yadda ake gasa kaza akan kauye akan karfe yanzuruna min tarfin khafi kafin a sa su suna kallon wutan ta gefen ido suna ganin bala'in da ke ciki ta gefen ido saboda kura mata ido ma bala'i ne sai dai mutum ya rika kalla ta gefen ido saboda bala'in tsoro da masifa wa qala alladhina amanu sai masu wanda suka yi imani su gansu nama ba nan suna masa izgili ba suna cewa ku kaza yanzu ga sunan sun ga an dauro su za a kai wuta sai masu imani su ce innal khasirina ya ce ashe abin gashi nan ashe taɓaɓɓu masu asara su ne allari na kasiru an fi sahun wahalihim yau malkiyama su ne wanda suka yi asarar rayukansu suka yi asarar iyalansu ranar tashin alkiyama ala inna zalimi na fi azabin muqim lalle azzalumai suna cikin azaba ta har abada wanda ba su rabuwa da ita za a shiga ne a yi ta shan bala'i ba ranar da za a ce ya tsaya ko a ce a ji sauki ai tafaraqu ai fala ko ai tafaraku falal tiqa'a lahum abada za a raba su da juna ba ranar da za su haɗu da masoyan su har abada sun riga sun rabu kenan kowa na can cikin wata rijiya na tashan azaba wa sawa'un dhahaba ahluhum ila aljanna kuma duk ɗaya ne nan ma iyalan nasu sun tafi aljanna ne su dai sun je wuta ba za a haɗu ba wa zahabu ila um ila an su ko an tafi da su wuta an raba kenan ai za a iya samun mata ta tafi wuta miji ya tafi aljanna ko a samu miji ya tafi wuta mata ta tafi aljanna an raba kenan ko iyaye su tafi aljanna ƴaƴa su tafi wuta an raba kenan tunda wani duk yadda za a yi da shi shi dai tunda an rubuta dan wuta ne dan wuta ne duk yadda za ka yi da shi ba zai bari ba zai ba zai jawo ba ko abokinka ne ko dan uwanka ne in kana nuna mai duniya yakan gane kana son shi amma in kana nuna mai lahira bai san kana son shi ba ba wani ku gani duk wanda ka jawo yanzu kana kai shi inda zai samu kuɗi sai ya rika cewa shi bai da masoyin da ya fi ka amma wanda kake jawo shi kana nuna mai lakara shi ke cutar da kai ma bai ma san kana mai wani abu ba yanzu nan nan da muke magana nan wanda ke zuwa karatu ya zama na ga dan uwan shi tun da kace baka taba jawo shi ba ran nan sai ka jawo shi ya ji karatu baya nadaman jawo shi da baka yi ba shekarun baya kamar inda za a ce kuɗi ne kana an san miliyan ɗaya ɗai ka shekara guda kana an samu ka taɓa kai shi ba yau ka kai shi sai aka ba shi miliyan ɗaya ya ce daga zuwa ka ba miliyan ɗaya ka ce ai shekara guda kenan kullum na zo miliyan ɗaya duk da ka kai shi ya samo ɗayan nan kana jin ba zai bakin cikin da ba kai shi wajen bara na? ya ba da labari ya ce wani mugu ne mugu ko shekara da shekara suna yana ta'asa kama karatu ba wurin addini ba bayan nan je muka yi maganan cewa wani da ya zo mutuwa shi kawai abu uku ya dama yake ta rusa kuka yayi kuka yayi kuka aka tambaye me yasa yake ta kukan ne yace abin da yasa yake kuka abu uku yake tunawa na farko azumi da yake yi lokacin tsananin zafin rana na biyu kiyamun lele da yake lokacin mutane na bacci shi yana sallah na uku zaman da yake yi a halakat na ilmi ya zo ya zauna irin haka ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce yau waɗannan abun a duniya yana ganin ba abin da ya rasa in yaba duniya kamar waɗannan abin da yake mamakinci to muku auna mun wani gaba ɗaya ukun baya da ko ɗaya ciki haka ne ko wani gaba ɗaya duk ukun da ya sa wancan kuka shi ko ɗaya bai da shi ma bai damu ba kuma magana azumi daga ramadan sai ramadan shi ma ramadan ɗin da ƙyar yanzu ramadan zai zo nan za ka ga inuwoyi za ka ga inda ba a kwanciya duk mutane su koma su ta kwanciya wurin to kaga ɗaya kenan to balle sallah da daddare lokacin mutane na bacci balle kuma zama wajen karatu wani tun da yake bai taba zuwa makaranta ba kwata-kwata tun da ya taso haka yake kawai duk abin da kaga yana yi to kamara annas ya fa'alun shi ma huwa ya fa'al kaga mutane na yin kaza kawai inda ya daidai shi kenan inda bai daidai ba babu bai taba tunanin cewa ya kamata ya koyi wannan addinin ba amma ya san ya kamata ya koyi rayuwarsa ya kamata ya koyi yadda zai ci abinci ya ta cin ya ta samun kuɗi ya san wannan amma addini sai ya ce wannan sai ya gama komi nashi tukunna sadda ya shirya tafiya ya tsaya ya koya kuma da yawa za ku gan su haka nan mutane haka suke aksariya ba ruwansu wannan kuma babban kuskure ne sau haka za a raba su su a nan a yi iltiqahum abadan wa sawa'un zaba ahluhum ila aljanna wa zahabuhum ila an-nar aw anna al-jami'a fi an-nar uskunuha ay uskinuha ko kuma dukan su yan wuta ne nan suke to ba za su zauna su hadu da juna ba walakin lashima alahum ba za su hadu ba a wannan wani wai dan haduwa na jin daɗi wala surur babu murna wa hadha huwa al-khusran al-mubin al-wadih al-zahir wannan shine asara wadda take bayyananna a fili take gata nan a waje ba asara da take wannan da annahum zuhiba bihim ila an-nar domin an tafi da su zuwa wuta wa khasiru ladzatahum ay fi daril abadi sun rasa duk wani abu na jin daɗin su a gida na har abada wannan gidan da nan ne zaman har abada su kan ba daɗi nasu wa khasiru anfusahum sun yi asarar rayukansu Allah ka tsare mu wa furriqa bainahum wa baina ahbabihim an raba su tsakanin su da masoyansu ashabihim da abokansu wa ahalihim da iyalansu wa qarabatihim da kuma ƴan uwansu na kusa fa khasaru fa khasiruhum suka asara su gaba da an tabi Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu tuna ganin wannan shi ne ko mun shi guda ai sabo ne ko to mun bai shi haka nan hatta bi bihara in muka dan dan shigar da shi zai zai ai dare sosai sai mu tsaya ga Allah tabaraka wa ta'ala tsare mu gobe insha Allah sai mu ji na'imu ahli janna an-nafsi wa azabi ahli an-nar an-nafsi wannan nafsiyat din sune babban suma matsalolin da malam manya ne a naka ga wanda suka shiga wuta Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu hatta bi bihara wa alaikum assalam na'am eh eh haka ne haka ne haka ne suna nan gaba dan ba mai da yancan bane da kaji su yana nan gaba yadda za a ba su ansa kuma a lahira yana nan gaba dama wannan ɗabi'atan ne ɗabi'a ne duk wanda zai addinin nan inda zai rike shi to sai ya samu kuma ya in ma bai mai ba to kuma ba daidai bai yi sosai haka suke ɗabi'arsu za a bada ansa su zaka ji babin su gaban nan gaba shine gaba dan ba mu kai wurin bane shi yasa yana nan za a zo a rama ranan da aka je su waɗanda ake ma izgilin suka shiga aljanna su waɗanda suka shiga wuta to sai sun tuna masu ce to ai gashi nan da wannan wurin kuka zo kuna ma mutane izgili kuna ta to yau an saka masu su saboda hakurin da suke akan wannan izgilin ko kuma ga naku haka yake ɗabi'a wannan ba sabon abu bane sai sun yi Allah ya ba mu mafita Allah ya shirya da mu kuma ya ba mu abin nan sabati da istiqama Allah ya ba mu ikon dagewa mu cije mu ta mu ta yi ko da daɗi ko ba daɗi dama dama ta kai da zaka yi zaka yi ne filman shadi wal makra a lokacin da kake jin nishadi a lokacin da baka jin nishadi har dai ka gane wannan hanyar ita ce daidai to bi ta kawai kai ta tafiya ko ya za a yi ka zama abin nan ba sai za mutum sai ya rika yin addu'a yana cewa Allahumma sabbitna mutum ya ta'adda Allah ya tabbatar da mu akan addini nan mahma kana tilkawari duk yadda abu zai kai ya komo Allah ya ji kan malam Idris Kuswa shine zai adda ya ce ya Allah duk yadda zamanin nan zai juya da mu ya juya da mu Allah ka sa zamanin ne ya juya da mu muna tsammani Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu wanke mu wanye lafiya ya sa mu kyakkyawan ƙarshe wannan adda tashi sai bayan shi muka ma gane me yake nufi Allah ji kansa shi da sauran yan uwa malaman mu Allah tabaraka wa ta'ala muna fata Allah ji kansu Allah gafarta musu Allah ya kai kyawawan ayyukan da suka aikata sai mai zani hasanati muna fata Allah ya masu afuwa dan tsarkin sunayensa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون